أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تفسقون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Allah madaukakin sarki ya mana bayani alkawari da ya ɗauka mai ƙarfi tsakaninsa da Yahudawa bani Isra'ila. jiya mun karanta ayan da ta gaba da ta zo kafin wannan wato haƙƙoƙi na alƙawura da Allah ya ɗauka tsakanin ga da bayansa wannan alƙawari ne tsakanin Allah da bayan Allah irin wannan alƙawarin ne Allah ya ɗauka tsakaninsa da Yahudawa alƙawarin da ya na farko lamura ne kamar haka wanda haƙƙoƙi ne na Ubangiji na farko Allah ya ce la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah bayan kun bauta wa Allah sai wa iyaye biyayya sannan ku kula da ƴan uwa mafukata ku kula da marayu ku kula da miskinai wannan duka haƙoƙi ne na Allah akan bayan Allah sannan kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka to wannan alƙawari da Allah ya yi da bani Isra'ila sai suka saba suka ba da baya ba su yadda Allah yake su yi ba fa da kan zani saka bani Isra'ila ta abuduna illa Allah wa bil walidain ihsanan wa dhil qurbi wal yatami wal masakin wa qulu lin nasi husna bayan kun bauta wa Allah kun kula kun kun biyayya wa iyaye kun kula da ƴan uwa makusata kun kula da marayu da miskinai to sauran wanda ba haka ba fa su kuma ku yi musu magana mai kyau mai daɗi dama iyakan mutane ke ko dai mutum ya zamo yana cikin iyayenka ko ya zama ƴan uwanka ko kuma ya zamo maraya ne ko ya zamo miskini to nan Allah ya ba su kulawa ta musamman to kada ka yi tsammanin iyakan wanda ake so a ba su kulawa kenan a'a dukkanin mutane ma ana so a ba su kulawa Allah ya ce wa qulu lin nasi husna kowa a kula da shi sannan bayan an yi wannan kuma kaga abubuwa ne guda biyar sai a yi a sai da sallah ko guda shida a sai da sallah kuma a ba da zakka nan haƙoƙin Allah ne akan bayan Allah to wannan aya kuma da za mu karanta yanzu haƙoƙin mutane ne tsakaninsu da junansu to da karta ne ga ku la tasfukuna dima'aku Allah ya ce ni ne alƙawari da ku yahudu ku bani isra'ila ba za ku zubar da junanku ba ba za ku kashe junanku da junanku ba لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دينكم وإذا كان ميثاق بني إسرائيل أو إذا كان ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من دينهم تظاهرون عليهم باسم آه تخرجون أنفسكم من دينكم sannan ba za ku fitar da junanku daga gidajensu ba waɗansu masu ƙarfi ba za su fitar da marasa ƙarfi daga gidajensu ko kuma ta hanyar yin yaki sun ma ƙararsu sai kuka tabbatar da haka cewa lallai za ku yi haka daga kan nani za ku la ta sukuna dima'akum wala tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim وإذا كان لا نجاكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين يقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا كان لا نجاكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون مكي القول لكم بذاك زبد جنونكم با بذاك قرجونكم دجدا جنكم با wanda suka karfi suka suke da karfi ba za su kori marasa karfi ba sun ma karatu sai kuka tabbatar da haka cewa eh za ku yi haka din al-iqraru sayyidul adilla in ji masu iya magana malaman fiqh suna amfani da wannan sai ma na iqrar iqrar shine mutum ya je ya aikata wani aika aika shi kadai babu wanda ya gani sai Allah a zo yana ji yana nema waye kaza waye kaza ya kauda kansa waye kaza waye kaza ya kauda kansa amma da ya zo gaban alkali ya ce abin nan da ake cewa ake nema waye shi ya aikata ko kaga magana ta kare ba a bukatan sai an nemi wani ya zo ya ba da shaida tunda shi da kansa ya yi kirari cewa shi ya aikata wannan abu shine malaman fikin suke cewa al-iqraru sayyidul adilla tabbatarwa shine shugaban kowane irin dalili daga mutum ya tabbatar da laifi a kansa to ba wanda kuma zai zai ce ba haka bane wata rana wani mutum ya zo zan manzo Allah yace yayi zina annabi ya tafi zina bakin sa aji shin ya sha giya ne haka sun suna haka sai ba wani jiyan da ya sha bai da hankali ne ya yana da hankali annabi ya kau da kansa ya sake ya kau da kansa sai annabi ya shuru sai wani ya ce da kansa ba ya salla shi waje ya kai masa da hajji mana ta ce ai ya ba da hujja ne da kansa al-iqraru sayyidul adillati wato ya zo ya nemi gafara ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa gafara a wajen Allah ya karkace shi da haka yayi kirarin da yayi tuban da an raba mutanen Madina ya isa kowa da kowa to wannan abu ne wanda yake idan aka yi laifi ana neman mai laifi mutum in ya san shi laifin to gara ya fito ya faɗa ya sauwakewa ya sauwake wato wahalan kotu kar a ji a yi ta nema waye ya aikata amma a shari'a ba a so mutum ya je ya aikata mummunan abu mara kyau Allah ya rufa masa asiri kuma ya je ya faɗa wa mutane wannan ba kyau la yubdu Allah jara bi su'in min al-qawli illa man dhulima wato kai mutum ya je yayi laifi Allah ya rufa masa asiri ya zo yana tona ma kansa asiri yana kama ma kansa shaida mutum ya je yayi barna cikin dare ko sata ko shan giya ko caca ko neman mata ko wani abu da mai kuma da haka sai zai tura wa abokansa labari ai jiya kaza da kaza da kaza da kaza maimakon ya nemi gafara raunin imaninsa ya kai shi wannan maimakon ya nemi gafara a sai ya yana ƙara kafa wa kansa shaida wanda a gaban Allah za su masa shaida cewa ya zo ya je amsa rana kaza ga watan kaza ya aikata kaza abu kaza a waje kaza ku ba so mutum yana manya manyan sabo ya zo ya rika yayata wa mutane ba kyau don haka mu dai tsakaninmu da Allah girmamawa da kuma neman gafara mutum bai sai ya ce baya laifi ba ko ka yi laifin ko ka buya ko baka buya ba ko ka tona ma kanka asiri ko baka tona ba Allah ya gani da haka sai ka dinga neman gafara tsakaninka da Allah ubangijinka sai ta neman gafara har Allah ya maka gafara Allah ya mana gafara barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wato Allah madaukakin sarki yasa wato hanyoyin samun gafara suna da yawan gaske bayan istighfari salatin annabi in mutum yana yi zai samu gafara la ilaha illallah haka tasbihi haka karatun alqur'ani haka akwai kuma wasu ayyuka wanda idan mutum yana yin su Allah zai masa gafara ko azumi da muke na ramadana shi ma idan mutum ya bi shi ya bi ka'idarsa da yi wasa da shi ba Allah ya masa gafara haka idan mutum ya yi kiyamun laili musamman a cikin ramadana na tarawih da tahajjudi ko a cikin jama'a ko shi kadai in yayi in dai ya kiyaye haƙoƙinta to Allah zai masa gafara sannan mutumin da ya yi alwala ya inganta alwala mutum ya yi alwala inganta alwala shi ma yana gafatar zunubai mutum ya samu sabon kaya ya saka lokacin da ya saka sai Allah na gode maka da ka fitarta ni Allah na gode maka da ka fito ni ba da tsimina ba ba da dabara ta ba shi nan kai da haka ya ka sa sababbin kaya Allah ya maka gafara haka nan da yake sallah musamman mai sallah a jami'i ladan yace ghairil maghdubi alaihim wala dallin to kai da kace amin manzo Allah ya ce in amin nan ka ya dace na malaiku Allah ya maka gafara da banka to abubuwa masu gabata da nufai suna da yawa sai mu yawa ta yi saboda kullum muna cikin laifi kullum muna cikin laifi mutumin da ba masumi ba wanda yake ba kiyaye ba masumi ba kiyaye ba to ai yana cikin laifi masumai su ne annabawan Allah su kan laifin ma ba za su iya shi ba ba za ma su iya ba Allah ya ɗauke musu su kuma waliyan Allah Allah ya kiyaye su su kuma sauran bayan Allah Allah ya ba su daman yasu gifari shi mumini shine wanda baya dawwama a cikin laifi daga ya tuna daga ya fara zunubi ya tuna sai sai ya dauke sai ya nemi gafaran Allah wannan shine shine mumini walam yusru ala ma fa'alu hum ya'lamu mutum yana ga yana aikin sabo ya doge yana yi Allah ya kiyaye mu masu sabo Allah ya ba mu ikon neman gafararsa الله يمنع غفر وإذا كنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم مكي القول لكو بذاك زبد جنونكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ko ba za ku kori junanku daga gida ba ku kori wato saboda kun fi karfin su ko kun yi yaki ku kore su a sun ma karatu wa antum tashadun sannan kuma ka tabbatar da cewa lallai za ku yi wannan abin alkawari da muka yi da ku amma me ya faru gashi nan kun saba alkawarin da muka yi da ku a karautu mu hancin ta shadu kun tabbatar da cewa za ku yi kuma gashi kun gani cewa kun saba alkawarin
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديرهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وألا يا جامنا كما يدمك فلا ayan da ta zo kafin wannan ta shimfiɗo alƙawuran da Allah ya yi za a kiyaye masa tsakaninsa da shi wannan da muka karanta to da kai zai za ku bi za ku la ta kuna jima'akum ita kuma ta yi magana ne akan wato haƙƙoƙin da ke tsakanin mutane da junansu ba a yadda wani ya zubar da jinin wani ba kuma ba a yadda mutum dan yana da ƙarfi ko mulki ko sarauta ko wata daraja ya kori wani wanda baya da karfi a gidansa ba shari'a musulunci tana kare wa mutum haƙoƙi guda biyar wajibi ne a kare masa wannan haƙƙin na farko dai a kare masa addininsa a kare masa ransa a kare masa dukiyarsa a kare masa mutuncinsa kuma a kare masa wato na farko a fa a kare masa addininsa sannan za a kiyaye masa ransa sannan za a kiyaye masa dukiyarsa sannan za a kiyaye masa mutuncinsa sannan za a kiyaye masa iyalansa sannan kuma za a kula masa da hankalinsa to shi addini abinda yake faru da shi addini a kula da addini sannan a kula da hankali saboda in babu hankali babu addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku babu alƙalami a kan har sai lokacin da hankali ya dawo cikin yaro karami ya ce ya balaga mai bacci ya ce ya farka wanda yake bayi da hankali sai ya samu lafiya haka yaro karami ba rubuta masa laifi mahaukaci ba a rubuta masa laifi mai bacci ba a rubuta masa laifi shi yasa da rana da azumi mutum yana bacci da rana ya yi mafarki na mace mani ya fita a jikinsa ba da laifi sai dai ya tashi kawai ya yi wanka ya yi ibada amma ba da laifi a kansa amma idan kuma ba idansa biyu ne ya je ya taba matar ko yana kalle kallon banza ko karance karancen banza to wannan ka idan ya bari har mani ya fita masa alqada wal kaffara sai ya biya zini cikin kuma yayi guda ɗaya na wannan rana in gidan sa biyu ne in ko mazini ne ko wadi ya fita masa to sai ya biya azumi ɗaya na wannan rana amma in babban ne ya fito to sai ya zini cikin na kaffara to kaga wannan saboda shi yana bacci shi ba za ba za ba za a ɗauki mataki a kansa ba shari'a ba za ta yi magana a kansa ba in ya tashi lafiya lau zai yawon kansa kuma ba wani bashin azumi a kansa a inda a cikin bacci ne to musulunci yana so za a kare mutum wato addininsa da dukiyarsa da ransa da mutuncinsa da da iyalansa za a kare mutum da lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo sun tabbatar da waɗansu sauran ko babu ruwansu da shi saboda bai shafe su ba a zamanin turawa ba yadda za a yi wani ya zubar da jin wani a bashi dole za a kai su kotu a rama masa ba yadda za a yi wani ya kashe wani a bashi kaga an hana zubar da jini kenan an ka an kiyaye jini da rai dukiya wani bai zai sace dukiyar wani ko ya masa ko online ko ya masa damfara a rabu da shi ba gwamnati ba za ta yarda ba sannan gwamnati ba za ta yarda a cikin mutuncin wani ba muna ji wasu na zuwa kotu sai yana kileni ya bata mun suna sai ya biya ni da jiran ce za a biya miliyan kaza saboda an bata wani suna kaga mutunci ne iyalai ba a kare maka iyalanka ba yadda za a yi komin karfin gwamnati kawai mutum ya zo gidanka ya ce ya ɗebi iyalanka ko ya ɗauki yarka ya ce ya aure ka da karfin tsiya ba da izininka ba to in aka je kotu kotu za ta yi hukunci a kai to kaga wannan guda biyar tura da suka zo tabbatar da su a cikin al'umma amma guda biyu hankali da addini wannan babu ruwansu don ka je ka sha giya hukuma ba za ta kama ka don me ka sha giya sai dai in ka yi barna sai a kai wa kotu a ce ya sha giya ne abu kaza amma wai don zallan shan giya hukuma ba za ta kama ka ba sai dai in hukumar tana shari'ar musulunci to wannan za ta kama amma in dai kuma ne shari'a irin nan na constitution na Najeriya babu inda aka ce dan mutum ya sha giya a constitution na Najeriya a kama shi amma shari'a musulunci za a kama haka mutum kaga wannan maganan giya maganan hankali ke maganan kau da hankali haka addini duk addinin da kaga dama ka yi in ma kace baka da addinin ba wanda zai ce maka dan me ka ba wata kotu da za ka yi ƙara ka ce ga wayan nan yana addini kaza na ce ya bari ya kaza yaki alƙalin ma ba zai saurare ka saboda addini yancin ka ne a cikin constitution na Najeriya akwai freedom of religion kana da yanci kai addini da ka ga dama kuma Allah ma aka yace maka wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna tanna lil zalimin nara la yakraha fi din ba za a ce maka dole ba amma ba daga ran da kai ra'ayi ka shiga musulunci to mutum mutum musulmi ya ce shi ba zai sallah ba haka kawai baligi mai hankali ba abin da ya kawo masa da hankalinsa ya ce wallahi shi ba zai sallah dan shi ne ga amfanin ta to addinin musulunci notice na kwana uku kawai ba shi in yi kwana uku bai tuba ba to shi ke nan jinin sa ya halatta za a je a kashe shi amma idan constitution na Najeriya ne mutum ya daina sallah a kai shi kotu ba ruwan alƙali sai to ya ruwanka da shi dan ya addini ya bar wancan ya shiga wannan bai ruwanka da shi ba ruwanka da shi ku kaga wayannan haƙoƙi kamar da muka faɗa haƙoƙi ne wanda na Allah guda takwas akwai kuma haƙoƙi na bayan Allah tsakaninsu da junansu ba za su zubar da jinin juna ba ba za su mutuncin juna ba ba za su ba za su a su dukiyar juna ta hanyar zalunci ba sannan kuma ba za su a kwace mutum iyalansa ba ku kaga wayannan haƙoƙi duka Allah ya ɗauka da bani Isra'ila ya yi wannan alƙawari da su suka saba shi yana Allah ke gaya mana duk wannan alƙawari da na yi da ku na yi alkawari da ku tsakanina da ku na yi alkawari da ku tsakaninku da junanku amma duka kuka ta ta ce sun ma an tun haule sai ga kunan haulayi sai ga kunan ku nan yahudu bani isra'ila da muka yi alkawari da ku taktuluna an fusa ku gashi nan kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari gashi waɗansu suna fitar da waɗansu daga gidajensu tazahiruna alaihim kuma gashi kuna taimako kuna neman taimako a kansu a kan yan uwanku bil ismi da laifi da sabon Allah wal udwani kuma da wuce iyaka da zalunci wai ya fi kuma usare su fado idan aka kama waɗansu da gaske kamammun yaƙi aka zo muku da su to sai ku fanshe su to me za ai dama yan an tambaye ku me za kuke yaki sai ku tsaya kuna taimakon abokan zaman lafiyanku ne idan kuma aka ce to me yasa za ku fanshe su sai ku tsaya kun bi umarnin Allah ne me yasa wani bangaren umarnin Allah kuka bi wani bangaren kuka saba tunda Allah ya ce kada ku kashe kanku me ya kawo kisa har ku yi yaki har a je a fanshi waɗansu to wannan aya tana magana ne akan Yahudawa da suke zamanin Annabi Muhammadu a Madina akwai Yahudawa kabilu guda uku akwai yahudu na banu kainuka akwai yahudu na banu nabir akwai yahudu na banu ƙuraiza wayannan yahudawa su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su a Madina to akwai kuma asalin mazauna garin Madina mushrikan Larabawa kabilu ne guda biyu manya manya akwai Ausu akwai Khazraj su Ausu suna yarjejeniyar zaman suna da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su su da banu quraiza khazraj suna da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su da banu nadir a wata riwaya banu kainuka da banu nadir suna tare da khazraj a wata riwaya ka ce a banu kainuka da banu da banu nadir suna tare da khazraj banu kainuka da banu quraiza suna tare da hausu ruwayen duka sun zo almuhim wayannan yahudawa sun kama waɗansu kabilu kowanne daga cikinsu banu nazir da banu kainuka suna yarjejiya da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da kabilan khazraj banu kuraiza suna da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da ausu to su kuma wannan kabilu guda biyu na larabawan nan kullum suna cikin fada ne kullum suna cikin fada yahudawan nan sun zo baki ne kaskantattu sai suka nemi wato mazauna gari masu karfi suka yi jijiyar zaman lafiya da su wayin nan so kama wayin nan wayin nan so kama wayin nan to sai ya zama lokacin da auto za su yi da kadrar to dole ya zama ban nazir yahuda ban nazir kenan yahuda ban kuraiza su ma wannan yakin za a yi da su saboda kawayensu wanda suke yarjejeniyar zaman lafiya da su to shine Allah ne yake tambaye ke gaya musu cewa ku malamai ne kuna da littafi za ki samu ku ahlul kitabi kun san halal kun san haram kun san kuna da littafi ku ba jahilai bane kun san abin da Allah ya ce a yi kun san abin da Allah ya ce a bari amma kuka fi son zuciyanku kuka biye wannan kafirai ga alkawarin da muka yi da ku tsakanina da ku kun saba ga alkawarin da na yi da ku za ku kula tsakaninku da junanku ku bayi amma duka kuka saba sai guda ɗaya kawai ka ɗauka sun ma an tuma wulai sai ga kunan ku wa'annan yahudawa taqtuluna anfusakum kuna kashe junanku kuna yaki tsakaninku da tsakanin yakin da ake tsakanin autu da khazraj kuma banu nabi da banu qurayza kuka shiga ciki wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari waɗansu daga cikin ku wanda suka yi nasara akan akan waɗansu sai ku shiga ku kore su ku ɗebi dukiyoyinsu kuna cewa kun ɗebi ganima sabbaruna alayhim in banu nabi ne suke tare da khazraj suka yaƙi autu da banu qurayza kaga dukkan su akwai yahudawa tun da khazraj suna tare da banu khazraj suna tare da banu nazir banu quraiza suna tare da ausu da haka idan ausu da khazraj suka yi fada to ya zama kaman banu nazir da banu quraiza su ma sun yi fada tun da waɗannan suna tare da waɗannan waɗannan ma suna tare da waɗannan me yasa kuka yi haka bayan Allah ya hana mu kuma kun sani kuma kuna haka ne bil ismi wal udwan saboda sabon Allah da kuma zalunci wai ya ci kuma usare idan aka samu kamammun yaki daga cikin ku in banu quraiza wanda suke tare da ausu suka yaki khazraj da suke tare da banu nadir suka yi nasara a kansu to sai yahudawan banu quraiza suke tare da ausu za su tafi gidan yahudawan banu nadir ɗebi kayan su kore su bayan sun samu ƙarfi tare da ausu in kuma a hazrat da suka yi nasara akan ausu to kaga barin da sun yi nasara akan banu kurai da kenan za su shiga gidansu su kore su ɗebi kayan su bayan kuma kun san Allah ya hana muku wannan in su mushrikai jahilai ne in ausu da kazar jahilai ne ai ku barin da da banu kurai ba jahilai bane kun karanta wannan a littafin to dan me yasa kuke yin kuke kuke wato kuke ba da fansa ku karbi kamammun yakin ku sai sai Allah ubangiji ne yake mana idan aka kama mana namu ko za mu ba da dukiyar mu gaba daya dan a sako ji mu bayar to Allah ya saka da ku yaki ne sa kuke yaki ka muna yakin ne saboda mu taimaki abokan zaman lafiyar mu to kaga sun saba wa Allah saboda taimakon waɗansu a tufaduhum haramun alaikum ikhrajuhum kuma kun san haramun ne akan ku ku kori ɗan uwanku daga gidajenku wa idza kana mizaqun la tusma dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ya haramta muku cewa kada ku kori ɗan uwanku da suke gidaje ku fitar da su ku ɗauki dukiya Allah ya hana ko muharramun alaikum ikhrajuhum to sai su ce a ai sun taimaki abokan zaman lafiyarsu ne akan wayancan to sai na Allah ya ce a fasumi nuna bi babu kitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku imani da wani bangare na littafi ku kafir ce wani kafi wani sashi suka suka kafir suka yi imani da shi sun yi imani cewa akwai fansa tufaduhum haramun alaikum tufaduhum Allah ya ce ya yi gaya musu a littafinsu idan aka kama nasu to za su fanso su su ba da kuɗi ko da iya abin da suka mallaka kenan su fanso su kaga wannan Allah ya umarni da haka sun imani da wannan to me yasa kuma kuka yaƙe su yaƙe kuma Allah ya hana su yaƙe la tasfikuna dima'akum to shi na Allah ke to a fatuni na bibabu kitabi za ku yi imani da wani sashe na littafi wanda yake cewa ku ku fanso mutanen da aka kama ku samun yaƙi naku وتكفرون ببعض كوكو كابل تي وني بانغاري الله يا هنا كو ياكي كو كابل تي كوكا كوكا ياكي كوكا ياكي جوننكو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض to menene hukuncin wanda ya haka ya yi imani da wani bangare na hukuncin Allah ya kafirce ma wani to ma da za mu yi faru zalika minku menene hukuncin wanda ya haka ne sakamakon sa khizyun fil hayati dunya shine to zalta da kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya shi ne bin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su ya kashe wasu ya sauke su akan hukuncin sa ibn mu'adh dama abokan zaman lafiyar su ne sai ta rasulullah duk wanda ya balaga a yayi a kashe dabbobin su kuma da suke da shi kowa ya yi iya abin da yake iya abin da dabban su ta dauka shine rabonsa wanda ya saura ya zama ganima matansu da yayansu sun zama ganima kaga wannan ai an musu wulakanci an kaskantar da su an kashe su an kaskantar da su an kore su wadansu kuma an ba su an an ce su kawo jijiya yadda musulmi suke ba da zakka su kuma da musulmi wanda suke zaune a gwamnatin musulunci su kuma suna ba da kuɗi amma na jijiya saboda suna amfana da gwamnatin musulunci ko kaga wannan duk nau'i ne na kaskanci da wulakanci haka mutum khizyun fil hayatid dunya kuma da a ce ma iyakanta mana kenan ويوم القيامة يرجون إلى أشد العذاب لنا القيامة كما ذا سقوما ذا أميد سو cikin azaba mai raɗi bayan wahalar da suka ji a nan duniya an mutu an an kaskantar da su an wulakantar da su amma bai isa ba in an je lahira za su koma cikin azaba mai tsananin gaske da za man yaqal zalika minkum illa khizun fil hayatid dunya babu sakamakon da ya dace da wanda ya wannan aika aika na saba wa wannan Allah ya yi wani wanda ya dace da son zuciyarsa ya bar wanda bai dace da son zuciyarsa ba makomansa a duniya akwai azaba a duniya akwai azaba a lahira duka babu sauki a duniya a wulakanta shi a kaskantar da shi kamar yadda ya faru da barin nazir da banu qurayza a lahira kuma yuraduna ila asbil azab za su koma cikin azaba mai tsanani wa yawmal qiyamati yuraduna ila asbil azab wa wallahu bima fi amma ta'malun Allah baya rassana baya gafala yana nan yadda yake subhanahu wata'ala ba bai gafa da abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke aikatawa ko a fili ko a bayyane wato ko a fili ko a ɓoye ko da gangan ko ba da gangan ba ko yaya da kuka yi Allah ya sani yana ganin Allah bai gafa da abin da kuke aikatawa ba
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وسائل تفادوهم وحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون آه آه وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك هو أنهم آه wato wanda ake magana a kan yahudu kenan su din nan wanda aka hana su zubar da jini kada su yi yaƙi kada su kori junansu a gida amma kuma su rika fansan junansu in kama su a yaƙi to duka suka zaɓa guda ɗaya kawai suka yi Allah ya gaya mana laifin da suka yi da kuma hukuncin da zai musu tun a nan duniya har zuwa lahira wa'in nan wanda aka gaya mana sifofin sun nan su ne ula'ika allazina ishtaru na yadda duniya bil akhir su ne wanda suka sai da rayuwarsa ta lahira da ta duniya ma'ana sun haƙura da jin daɗin lahira sun yarda da na duniya ula'ika su waɗannan allazina su ne waɗannan waɗanda istarawul hayatar duniya suka sai da rayuwarsa ta duniya bil akhirati da lahira ma'ana suka ba da lahira aka ba su duniya sun haƙura da rayuwar jin daɗi a lahira Allah ya kiyaye ni a manzo Allah sallallahu alaihi ce babu mugun mutum a musulunci kamar wadda wato zai sadaukar da duniyansa ko kuma zai sadaukar da lahiransa saboda duniyan wani ta yi kyau mutum ya sadaukar da lahiransa saboda duniyan waninsa ko abokinsa ko mai gidansa ya yi kyau babu lalataccen mutum kamar sa kulai kallon su da hajji na bilasira fa ya yusufu ba wani mulazab ko irin waɗannan masu sai da rayuwan lahira mai kyau su fanshi rayuwar duniya da shi to Allah ya ce idan ya kama su ba lahira la yusufu ba wani mulazab ba zai sassauta musu azaba ba azaba mai tsanani za a musu dama an ce yawan kiyama su yarzu ne ila shaddil azab ranar ata ta kiyama za su koma cikin azaba mai tsanani to kar ka ji an ce tsananin nan baka yi tsammanin ko za a rangwanta wala ya kafa fani min azab Allah ce da zai rangwanta musu azaba ba wala min saruna kuma babu wanda zai taimake su ya hana a yi musu wannan azaba babu Allah ya kiyaye
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
فلقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله ملوكة سركي يساك كاومنا وني بياني ننيما ديما يهودي ينا سوى ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى للتاف التوراة وقفينا من بعده للرسل kuma mun biyar da annabawa bayanka ma'ana bayan annabi Musa kafin zuwa annabi Isa akwai waɗansu annabawa da aka yi ba bar su haka ba وقد سيرنا من بعد الرسل أن يتجدد أن نباوة آه يازو حديث أن صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء سو متانا بنو إسرائيل لن أن نباوة نسكي متجابورا daga wannan annabi ya tafi sai wannan ya zo bayan annabi Musa ya zo shine babban su nabi masa annabi Harun bayan annabi Harun ya rasu akwai annabi Yusuf bayan Yusuf akwai annabawa ka kai tai har zuwa aka zo kan annabi isa alaihi salam wanda shine karshen annabawan bani isra'ila suna cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu bi yakun tayran bi idhnillah wa ubri lakum ma labraka wa mutaji idhnillah wa unabbiukum ma taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum a karshe yake cewa وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا yana cewa a ƙarshe yana cewa cewa na zo ne saboda in halatta muku abin da Allah ya haramta muku wal illakum ma dal ladhi hurrima alaykum wa jitukum bi ayatin min rabbikum yazo har ya ga muku cewa annabi Isa kenan ga abin da ya kawo shi shi ne Allah ya ga bani Isra'ila yake tuna musu da a nima da ya mutu walakada ta yana hakika a walakada ta yana mutu kitaba hakika mun ba annabi Musa littafi wato at-taura wa qaffaina min ba'di rusuli ko bayan ya tafi ba mu bar mutanen sa haka ba mun biyar da annabawa annabi bayan annabi manzo bayan manzo bayan kuma muka kawo annabi Isa kuma wa qaffaina min ba'di rusuli وآتينا عيسى مريم البينات شيما النبي عيسى من باش معجزوجي da yawa shine wanda muka faɗa yanzu wa rasulun ila bani isra'ila anni kad jitukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da ayoyi daga wajen Allah ubangiji menene ayoyin inni ya akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah ko tayran bi idhnillah sai zai yi dan tsuntsu da tabo in tashi in gina shi in masa komai kamar na tsuntu in hura masa da kuma ya tashi da izinin Allah wa ubru lakama wa labrasa uhil mawti bi idnillah kuturu da makawo duka idan suka zo ina warkar da su al'akma wa labrasa sannan kuma ina raya matattu duka Allah ya bani wannan wannan isa lokacinsa ya zo akwai likitoci masu ji da likitanci to ga mujiza annabi Isa Allah da ya baki wannan za ku ganewa su wannan likitoci sai mutum ya zo da kusurta annabi Musa yana masa addu'a sai ya warke mutum sai ya zo da albarak a jikinsa wasu kuraje ne wanda ba su da ruwa suke fitowa a jikin mutum ba sa warkewa daga ya masa addu'a sai ya warke a matacce annabi Musa yana zai tashe shi zai alwala ya nafila yi addu'a sai Allah ya tafi shi duk wannan Allah ya bawa annabi Isa alaihi salam ai likita duk iya kokarinsa in ya samu dama ya warkar da makawo ko kuturu ko mai albaras azai sai ta da mutacce maka in dai an mutu kokarin likita ya kare in kaga likita da sauran magana to akwai sauran rayuwa ne amma rayuwa ta kare magana ta kare an gama da likita وأمي لكم على بيت المجاهدين الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم kuma annabi Musa kan gaya mu annabi Isa sai kan gaya mutanenka yanzu nan abin da ke cikin ka annabi Musa ce yau din nan abu kaza ka ci yanzu a cikin ka nan akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza kuma ka sha abu kaza da abu kaza kuma yanzu abin da ka bari a cikin gidanka akwai abu kaza a ciki akwai abu kaza abu kaza yana cikin cikin gidanka wa nabbikum bima takuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين مصدق ولأحل لكم ومصدقا لما بين يديه من التوريد كما هنا جسكة أبن دي يزو كافرين التوراة ثم دي يزو دي إنجيلاني يجي هنا جسكة أبن دي التوراة بكرية تأجيبا ولأحل لكم بعض الذي أرغم عليكم kuma in halarta muku waɗansu abubuwan da aka haramta muku وجيتكم بآيات من ربكم كما أنتم ممكن آيوي نموذج دقاء الله أبنجكم لك أبنى نكي فدكو فاتقوا الله وأطيعون جيتوا رم الله كبيني فإنهم سوني ساقني وتو أنه عيسى ديزو دكو النبي موسى عليه السلام شيني زور التوراة wanda suke ce suna binsa su ne Yahudawa, ko bayansa Allah ya sa waɗansu annabawa sun yaki a shaura, su annabi Sulaiman su annabi Dawud, har zuwa kan annabi Isa, shi kuma da ya zo sai Allah ya ƙara masa da injila. Za ka ji kiristoci a yanzu suna ce maka akwai tsohon alkawari, akwai sabon alkawari. To tsohon alkawarin nan a taura ne ke nufi, gospel kenan. sabon alkawarin nan injila suke nufi shine bible da ka ji kirista ya ce maka tsohon alkawari to yana nufin asaura ne littafin annabi musa in ya ce maka sabon alkawari to yana nufin injila ne littafin annabi isa alaihi salam annabi isa ya zo ne bayan annabi musa shine sukamakin bani isra'ila sukamakin annabawan bani isra'ila shi annabi isa alaihi salam ya zo da abubuwan mamaki masu yawa shi nan Allah yake gaya mana cewa wa ta yana isa na wajen bayyanati na ba wa annabi isa mujizoji bayyanannu wanda suke a fili su ne wanda muka lissafa a baya ɗin nan wa yabna hu ruhul qudus ko mun karfafe shi da ruhul qudus malaika jibril kenan shi ne ake masa kirari da ruhul qudus annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana kafirai suna yi masa waka irin na zambo sai hassanin da sabitin mawaƙinsa sai ya hau mimbari annabi sa a kafa masa mimbari ya hau yana mayar masa da martani annabi yana cewa kai ruhul qudus yana tare da kai jibrilu kenan kaga jibrilu shine Allah yake masa kirari nazala ruhu lamin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كما شيني الله يكون ذكرينا سوى مطاع ثم أمين وما آه مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فظنا كراري من أيوة إنه لقول رسول كريم duka ana musu kirari shi a mala'ika jibrilu saboda ya samu rabauta na zuwa kawo annabawa sakonni amma nan gaba kaɗan za ka ji filin ma akwai kafirin da ba sa yin sa kuma yadda karatu zai zo mana gaba insha Allah suna cewa an kaga a jibrilu to azaba za a kawo na haka su mika da suke so bayani karatu zai zo mana nan gaba na waɗannan mala'ikun Allah haka shi mala'ika jibrilu shi ne ake masa لقبي بروح القدس وأيدناه وأيدناه بروح القدس من كرفتيشي لملائكة جبريل أفكلما جاءكم رسول أدل لوكة عند ونمن زويدو بما لا تهوى أنفسكم da abin da zuciyarku ba ta so in in yazo muku da abin da zuciyarku take so ku karba in yazo muku da abin da zuciyarku ba ya so ko da Allah ne umarni ku watsar ku ci karba ma la ta muku mustakbartum in ya ko in ka muku wani abin da zuciyarku bata karba ba ba kwa son sa saboda bai dace da son zuciyarku ba istakbartum sai ku girman kai ku ki karba fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun to bayan haka su ki kawai mana karban a umurnin Allah din mana amma bayan nan Allah ya ce fariqan kadzabtum وفريقا تقتلون ولن annabawan kuka karyata su ولن annabawan kuka kashe su ga dai annabi Isa alaihi salam kun karyata shi ku yahudu kun ce ba ku yarda da sakon da ya zo da shi ba ko kuma yahudu zamanin annabi Muhammadu ba ga annabi Muhammadu ya zo kun karyata shi ba ku yarda da shi ba to kaga wanda suka karyata kenan sun karyata irin annabi Isa sun karyata annabi Muhammad fariqan kazzabtu wa fariqan taqulun wadansu kuma kashe suka yi irin annabi Yahaya da annabi Zakariya annabi Zakariya shine yaje suka biyo shi da gudu za su kashe shi yana gudu suna gudu da ya zo itace ya bude bishiya ya shiga tsakani ya ta rufe sai riganta ya fito waje sai suka ɗauko zarto suna yankawa daga sama da suka kusa kansa zai fita Allah ya ce in ka fita ka fita cikin annabawa na haka suka raba shi biyu shi ko annabi ya yana wa'azi wani ya zo yana so ya auri wacce take haramun ne muharramiyarsa sai ya hana sai suka yi suka kashe shi kuma sun kashe annabawa saba'in a rana ɗaya saboda annabawa suna da yawa a lokacin kuma suka cika su kamar ba abin da ya faru yahudi kenan فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولنسوا وكرية تاسير الذي يشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنسوا وكجسوا إلى النبي زكريا النبي يحيى wannan duka sifofin yahudu ne miyagu Allah yake gaya mana ba wai yana gaya mana saboda mu ji mu ji daɗi an gaya mana kisan wasu ko mu yi dariya na abin dariya ko a'a ana gaya mana ne mu yi izina wato mu samu abin wa'azantuwa mu'azantu mutanen kirki ga abin da suka aikata ga ga abin da suka samu mutanen banza ga abin da suka aikata ga hukuncin dan haka kai ma yanzu da kake ji na da ni da nake magana to mu kula da kanmu mu rike alƙawarin da Allah ya tsakanin mu da shi mu rike alƙawarin da yayi ya sa tsakanin mu da junan mu kada mu cuci junan mu kada mu zalunci junan mu kada mu zubar da jinin juna kada mu tozarta juna kada mu ci dukiyar juna ta hanyar zalunci da haka wayannan yahudu ga ɗabi'un su nan wa rasina muka kitabu wa qafina min ba'di bi rusul wa atayna isa maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus bi ruhil qudus fa kullama ja'akum rasulun ma ta'amu anfusukum istakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun
وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فقالوا sai su wayannan yahudu wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tare da shi sai suna masa ijjilanci suna ce masa qulubuna gulfun ai mu zukatan mu rufe suke wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilayhi ai zukatan su rufe suke na abin da mu ke kira kai ba ka ji ko dama haka ne shi dan adam yana da ido a fili yana da ido a zuci idan fili ko da ya gani in idan zuci ya gani ba to idan filin ba zai gane komai ba fa inna la ta'mal absar ولكن تعمل القلوب التي في الصدور to kai suna gaya manzon Allah anan ko kai wa'azi ko kar kai mu ba zukatan mu arufe su a an zartau amlan tundiru la yunnu wa qalu sai suka ce manzon Allah sai Yahuda manzon zamanin manzon Allah kenan su bani nazir da banu quraiza da banu qainuqa qulubuna gulfun mu zukatan mu arufe suke can a bakin su بل عنهم الله بكفرهم أي ألا يالا أن تيك دوانا كافر في ناس وقليلا ما يؤمنون daga cikinsu ɗan kaɗan ne za su yi imani ba za su yi imani da yawa wanda suka yi imani daga cikin su yin su abdullahi bin salami shugaban yahudu da sauransu ba su da yawa ɗan kaɗan ne dama bayan allah yawanci kaɗan ɗin nan su ne muhimman bayan allah kaɗan ɗin nan duk lokacin da ka jance abu na yuyuyu ne to bai cika fa'ida wai hausa suna cewa da haihuwar yuyuyu gara ɗaya kwakwara amma da yawa kuma har yanzu tana cin albarka yawa ita ma tana cin albarka saboda Allah yana faɗa a da ku tuna da ku ‘yan kaɗan ne wadda ku kuntum kalilan fa kasarakum da kuna ‘yan kaɗan ba ku da yawa amma Allah ya yawaita ku kaga shi ma alheri ne amma yawancin mutane in ji Allah ba za su imani ba walakin na aksarar nasi la yu'minun yawancin mutane ba za su yi ilimi ba walakin na aksarar nasi la ya'lamun yawancin mutane ba za su so gaskiya ba walakin na aksarar kullum haƙƙi karihun yawancin mutane ba sa gode wa Allah wa qalilun min ibadihi shakur wa ma wujida min al-ilmi illa qalila wannan Allah yake cewa wa qalu qulubuna qul bal la'anahum Allah bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun ai kaɗan ne daga cikin yahudawan nan za su yi imani amma yawancinsu ba za su yi imani sai da in ka duba yawancin mutanen duniya ba su da imani mutanen population ɗin mutanen duniya an fi biliyan bakwai a duniya amma musulmi sun yi ƙoƙari da su kai biliyan biyu a duniya kaga sun zama kaɗan ba su kai ɗaya bisa ukun duniya musulmi to kaga nan ma ai sun shiga cikin kaɗan ɗin ke Allah ya ba mu iko rike masa godiya cikin al'amura da ya mana wayannan da ya kaji Allah ya ce maka ba dukkan sai za su imani ba ɗan kaɗan ne da gaske za su yi imani za mu dakata nan saboda yanayin lokaci Allah inganta Allah inganta imanin mu barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta abinda muka kuskure Allah ya mana gafara wai mutum ya sa kwalli da cikin azumi in dai kwallin yana zuwa makogoron mutum to babu kyau a saka wani lokaci mutum ya sa kwalli a idanunsa in yayi kaki za a gaishe har cikin makogoro to ba a so duk abin da zai kai makogoro ba a san ka in ka san ka sa kwalli in kai kaki yana fitowa cikin kaki to ka guje shi lokacin azumi ka bari sai bayan azumin ka ci gaba da amfani da kayanka wallahu ta'ala alam na'am ba ne ji inda za ka kiyaye ruwan ba zai shiga ta bakin ka ba zai shiga ta hancin ka ya zama kogoro ba in dai ba zai shiga ta bakin ka ko ta kunnen ka ko ta hancin ka ya zama kogoron ka ba babu laifi shi yasa ake so jazumi in mutum na da azumi a bakinsa ko shekarwa zai ko kukuran baki zai yi ya yi takatansa don ko mutum kanta ruwa ya wuce makogwarwa zumun ta yafi wani lokacin ka shekarwa ta hanci za ka biya zama kan kogar to wajen shekan ka ta a hankali haka wajen kurkura ka kurkura a hankali saboda kai ruwa ya zarce Allahu a'lam Allah ya ji mu ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu Allah ya saka shi nan da alheri abin da muka fara da Allah ba mulalan sa abin da muka kuka Allah mana gafara Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya tauya mu cikin wannan wata duk wanda ya zo wannan wuri yana da bukata Allah ya san shi ya san bukatar sa Allah ya biya duk wanda ya zo wannan wuri yana da wata damuwa Allah ya yi barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim maliki yawmid din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم